bismillahir rahmanir rahim wannan shine zama na goma bisa ga jerin karatuttuka na shatibiya kamar yadda Allah ya ba mu iko muka faro yanzu kuma zamu tashi barkan suratul hijr ne wa yaqnatu wa yaqnatu kasrun nun fuz wa tubashshiru ni faftah aba aban yunzil wa ma ba'du yujtala قال ومن يقنط من رحمة ربي من رحمة ربه كو قال ومن يقنط ينزاك كسراني يقنط كسر النون زاك من نون كسر فز غاندي مس إشارة دفاعون إمام كلب كو وتبشرون فافتح أبا شي إمام نافع ينا كرنتاواني فبما تبشرون da tashdidi abu jafar ba abin da nake so asalin shashatubiyya asalin shashatubiyya fabi matubashiruni da kasarar nunin ko to babu shadda ko to afwan kasara ke ne ke yi faimatu bashiruni haka shi na fi ke karanta ko to yanzu shi abu ja'afar wanda masa ishara da alhamza na aban shi ne yanzu yake yin shadda ga nunin din sai kuma ya mata fatha tunda ya ce mana wato bashiruni fafta afwan ku da kyau watan fatha shi ne nake ke ke ke ke abin nan shaddan shi ne nake ke libo ni kuma watan yana fabi matubashiruna fabi matubashiruna da fatahan nunin shi kuma na fi wucin asalin sa fabi matubashiruni ya bi ta ko to alhamdulillah watan tashdidin shine shi yake dauko ne kuma sai in ce nunin babu shadda akan nunin in duka karawoyin biyu yawwa imamu nafi yana yin kasara ne ga nunin shi kuma abu ja'far yana yin fataha ce ganunin din fabi matubashiruni na fiyo fabi matubashiruna abu jafar yunzilu wa ma ba'dahu yujtala sai wanda ya masa ishara da ya'un na yujtala imamu raw koko rois na'am imamu raw na'am to imamu raw yana karantawa a na'am yunzilu wa ma ba'du yujtala fadin Allah madaukin saki manu nazilul mala'ikatu ko to shi yana karantawa yunzilu wa ma ba'du yujtala yujtala kamal qadri ga cikon can kamar ta cikin suratul qadri idan yazo sai ya karanta da mene sai karanta da nan ya kama da yawon ne ko to menene kishiyan ga'i gaiba khitab a shatibiya ba me kishiyan gaiba khitab ko to sai karanta mata nazzalul mala'ika ta da ta'un haka yake karanta ta nazzalul mala'ika kun gani da nunun da ta'un da nunun sai kuma zai mai shadda ma tanazzalul mala'ikatu illa bil haqq wa ba'du yana nufin da wanda ke gaba shine mene ma tanazzalul mala'ikatu war ruhu suratul qadri kenan shine wa ba'du shine kamal qadri ya ya gama da wannan sai kuma imamu yaqub hifzun afwan abu ja'far utlu ga yace a gaba yana karantawa wa tahmilukum ila baladin lam takunu balighi illa bi shakkil anfus ko to shi faftah illa bi shakkil anfusi illa bi shakkil anfusi sai kuma tushaquna fihim kun gani kai bari mu koma baya dai kamal kadir ya gama da wancan ko sai shikil shikki faftah tushaquna nunahu utlu wanda ya masa ishara da alhamza shine mala abu jabar ko illa bi shakil anfusi to yana yin mata fataha illa bi shakil anfusi ya gama da wannan ko madalla sai kuma tushaquna fihim asalinsa tushaquni fihim amma shi yanzu nan tushaquna fihim yana yin fatha yana yin fatha bambancin nan ko yana yin fatha ne tushaquna fihim haka ke yin fata shi utul yad'una hizun wa mufrituna shududul ula ya gama da wancan ko sai kuma yad'una hizun wanda ya masa ishara da ha'un wa kenan to ina karanta wallazina yad'una wallazina yad'una hizun yana karanta shi da sigan ga'ib kaga asalinsa wallazina tad'una kenan mufriduna shududul ula sannan sai wanda ya masa ishara da alhamza na ula shine abu ja'far yana karantawa da yimma ra'un tashdidi wa annahum mufarritun mufridun ba shi kuma sai karanta mufarritun domin ai in an yi shadda to dole sai an yi mene dole sai an yi kasara ga inda za a yi shadda sai an yi fataha ko a kan ra'un ko a kan fa'un jamil sai an yi fata a kan fa'un ya bi ta ko allah ka samu dace ونسقيكم مفتاح هم وأنف إذا ويج حدون فخاطب طب فخاطب فخاطب طب كذا كذاك يروح له نعم wa nusqikum muftah nusqikum mimma fi butuniha to yanzu kai manunin din fataha nasqikum nasqikum da kuma ta cikin suratul mu'minun kun gane nusqikum muftah kai fataha hum ga wanda masa ishara da haun shine yaqubul hadrami ko wa annif idan wanda kuma ya masa ishara da alhamza shi kuma yana karantawa da tanifi tuskikum da tanif abu jafar taskikum shi kuma ke karanta taskikum na'am na'am e da ta'un da ta'un ba a surorin guda biyu maftuha kuma taskikum ya fita madalla wata an yi isnadin fi'ilin zuwa ga abunan din dabbobin su da kansu suke shayar da ku wa nusqikum muftahum wa annif idan wa yajhaduna fa khatib wanda masa ishara da ta'un yajhadun din nan afabini'matillahi tajhadun ta kai mishi ka karanta shi da sigin kitab ya gama da wannan harafin afwan to aina kuma na kuma wuce wani haka ne ko afto nam nam ido na ne ji gaba fa khatib kadhaka yarawna hula haka nan ma yarawna wato ma'ana khatib kadhaka yarawhu la wanda ya musu ishara da ha'un shine wani yawwa awalam yaraw ila at-tayri shi kuma yana karantawa awalam taraw ila at-tayri ya gama da nan fa sai kuma wayunzilu an hushdid kaga yunzilu to kai masa shadda daga wani daga shi dai tunda ya ce an wallahu a'lam bima yunazzilu wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama an innama anta muftar ko wallahu a'lamu bima yunazzilu na eh shi wancan asalin sa yunzilu ne shi kuma nan yunazzilu ya fita ko masha Allah shine wa yunzilu anhu ushdid liyajziya nunu ud wanda kuma ya musu ishara da alhamzan ud wa kenan imam abu jafar wala najziyanna alladhina sabaru wala najziyanna sai ka karanta shi da eh da nunun ba watan na wancan wayun zulu an hushdudi ya gama da nan liyajziya nunun ud sai karanta shi wala najziyanna alladhina wala najziyanna da nunun kaga asalin sa wala yajziyanna kenan wa yattakhidhu khatib hala sannan kuma Allah tattakhidhu min duni wakila ka karanta shi da sikin khitab kaga sauran Allah yattakhidhu asalin sa Allah yattakhidhu min duni wakila watan kullu da kyau a shatibiya in aka kawo qari'i yana karanta da kaza to sauran da ba a kawo bane su kuma suna karanta da kishiyan amma anan birra in ya kawo maka ya ce wane yana karanta da kaza to ba za ka dubban kishiyoyinsa ba ne sauran sun yi tafaki a'a za ku koma shatabiya ne asalin shi kun ga wannan sirrin kun ga wannan sirrin ko yawwa yana da kyau mu lura da wannan da kyau a an shiga suratul isra'i tabbas an shiga cikin suratul isra'i lalle an shiga cikin suratul isra'i yanzu eh sosai kuwa lallai kuwa watan yadda ya hada abin ne sosai kuwa in ba ka to sai mun zo ɗai watan na shiri kam a yi ta masu ƙaƙƙen ta malan duk waɗannan ba wani abu ake ba ai tana da sarƙaƙiya na'am eh gaskiya ne ba shi yasa suke jingirtar da ka sai sai ka je can PhD to kana ka same ta na'am na'am sai na ne malamai wai ta guzu khatib khatib hala nukhrijun jala eh sannan kuma na'am wa nukhriju lahu yawmal qiyamati shi kuma za karanta shi nan ya kama da nunin ko to yaya a tafi ne koko shi kuma yana karanta ne da sigin ga'ib wa yukhriju lahu yawmal qiyamati kitaba ka zo da su din ne ko? to alhamdulillah to durran ni gadi ga su wanda ke dauke da alwujuhul musfira ga su wanda yake bukata ina ganin ki yi maka magana ku yi mishi magana tun da wuri ta yadda sai a zo da sai a zo da shi ko kuma kira mishi kira shi mishi magana akwai sauran nuska ne ba sauran nuska watan littafan ne nan matan durna din ne nan sai kuma suka hada da arjuhul musfira a rubutu ne nazbi akan kirawoyi guda uku din wanda imam mutawalli mai risalatu warshin ya rubuta sai suka hada su guri da two in one ne two in one ne yau kuma sun yi ta kamar sharhi ne kawai ma takaici sosai kwa kamar sharhi ne ba a takaice lallai kuwa na'am na'am ina ne malamai muke to wai ta huzu khatib hala sai kuma nukhrijun jala sannan wa nakhruju lahu yawmul qiyamati kitaban ko to ka karanta shi da ya'un wa yukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ko kuma wa na'am da ya'ul gaibi da ya'ul gaib wa yakhruju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura hawal ya wa dhum maftah ala alaftah wa dhumhum wa huz madda amarna yulqahu yusila kai laksam ne asa to wa nukhrijun jala hawa kenan wanda ya musu ishara da alhamza da kuma ha'un su biyu kenan ko su ne suke da wannan hukunci wa nukhriju abu jafar da yaqub wa yakhruju lahu yawmal qiyamati ko kuma wa yukhriju lahu yawmal qiyamati yukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura yukhriju lahu yawmal qiyama ya fita madalla sannan kuma sai ya ce mana عفوا وضم مفتاح على wanda ya masa ishara da alhamzan ala shi kuma yana karanta shi da mene yana yin wannan yawon din yukhriju sannan shi yana mata fata ne yana mata dhamma wa yukhraju lahu yawmal qiyama wa yukhraju lahu yawmal qiyama kaga da sigan mene majhuli yukhraju lahu yawmal qiyama ya fita an gane shi ko? na? wadun mafita wafita shi don mako yi nan ala abu jafar wa ya kurji lahu yamul kiyama ya kamata fataha iftah wa dhumma kuma kai fataha kai dhumma wa yukhraju lahu yawmal qiyama yukhraju siga majhuli ya fito wannan wa huz madda amarna sannan kuma wanda ya masa ishara da ha'un huz wa kenan yaqub al-hadrami wa idha aradna an نهلك قرية أمرنا متر فيها shi kuma idan ya zo sai ya madda ga alhamza amarna sai ya karanta da alif a gaban hamza amarna mutara fiha fa fasaku fiha fa haqqa alaiha alqaul amarna ya bita amarna to kitaban yalqahu manshura wanda masa ishara da alhamzan nan wa kenan abu jafar sai karanta yulaqahu manshura yulaqahu yulaqahu manshura ya bi ta ko to da kanan kuma sai ya ci gaba da وأف افتحا حقا وقل خطأ خطأ أتى ونخسف نعيد نعيد اليا ونرسل حملا wanda ya masa ishara da ha'un wa kenan yaqub al-hadrami uffin to iftahan kai masa fataha إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما أف شيء يسأل افتحا كما تفتحا وقل نعم نعم أف اسم فعل اسم فعل مضارع بمعنى أتذجر uffa eh sosai kuwa to yanzu ma ga mai karanta da uffa yanzu shi abu yaqub al-hadrami mun fahimci nan ko sannan kuma inna qatlahum kana khitan kabira wa kul khata'an ata wanda masa ishara da alhamza abu jafar shi ke karantawa inna qatlahum kana khata'an kabira khata'an kabira to idan ka karanta shi da khata'an kabira khata'an kishiyansa ismu a sawab afwan sawab wato inna qatlahum kana khata'an kuskure ne kawai in ka karanta da kasara inna qatlahum kana khid'an zunubi ne zunubi ne kun gane ko kun ga babu tika da warwara yawwa domin me ke kawo zunubin kuskure yawwa to Allah ka samu dace ونخسب نعيد ال نعيد نعيد ال نعيد الياء ونرسل هملا وندي مثلا اشاره ده هاء ان نشاء نخسب بهم الارض to wannan an shiga ana nan muna nan da aina isra'i ko to ba inna sha naksibihum al-ardh ba ne ko an yakhsiba bikum an yakhsifa watan ka san kira'an da nunin ne an nakhsifa to yanzu an yaksifa fayu'idukum fi taratan ukra ko fayursila duka karanta da ya'un shi yasa ce wa naqsib nu'idul nu'idul ya wa nursila takadirin su shine wa naqsib nu'ida wa nursila ya duka za karanta ni da ya'un ga wanda ya masa ishara da ha'un din nan shine malam abu ya yaqub al-hadrami na'am alaikum salam ya'un ya'un duka duka tunda ya ce wa naqsib nan ba ka maka kira nunin bane wa naqsib nu'idu wa nursil sai ce aliya to haun ni shi kanta da ya'un asalin sa nunin kenan hmm to to bari mu ƙara dubawa eh bari mu ƙara dubawa an yaksa bibikum wa yursila ma'an wa yudikum fil arba'ati al mutawalliya biya il ga'iba mu duba da kyau biya a kalmomin guda hudu ya fita ya fita ko to barakallahu fikum barakallahu fikum wa shaddidil khulfa bin sannan bawon din nan ramzi ne waɗansu suna suke ba ramzi ba ne to e waɗanda na fusan guda hudu ba? madalla da nuni ke asalinsa tun da yi fa'in khalafu azkur wa illa fa'uhmila e duk abin da ka yi gaya kama kanan to kari in a asalinsa shatubiya bai karanta da haka tunda ai kaga eh Abu Ja'far Nafi'u ne ko haka ne Yaqub al-Hadrami Abu Amr al-Basri ne Khalab kuma Hamza asalin qira'o'in su ma'adallah barakallahu fikum ah wa shaddid wa shaddid al-khulf bin warriha bil jam'i usila sannan kuma to na yi tsallake ko to barakallahu fiku wani guri ka yammun wanda ya masa ishara da ya'un shine wani imamu rawa fa yi guri kakum shi na karantawa ne fa ni guri kakum eh na mai idan ya zo yana karanta shi ne da ya'un ya'un gaiba ba fa yi guri kakum anniflutlu annif anniflu anniflu tama wanda ya masa ishara da alhamza da kuma ta'un su kuma suna karantawa da ta'un fatughrikakum fatughrikakum kun gani yawwa da ta'un su suke karantawa an yi an yi isnadi ne zuwa ga arriyah din nan wa shaddid khulfa bin sannan wanda ya masa ishara da ba'un shine malam rois ko ibn wardan ko Na'am? Eh, abaji. Na'am. Wa shaddidul khulfa bin shi yana da khulf yana da fuskoki guda biyu yana yin tashdidi na'am yana yin guda biyu fayyughrikakum fayyughrikakum da tashdidi kaga shi ibn wardan yana da fuskoki guda biyu kenan yana yin takfifi kuma yana yin tashdidi gara'un din nubancin nan ko madalla warriha bil jam'i usila sannan kuma qasifan min rihi an karanta shi da jam'i qasifan min riyahi ga wanda ya masa ishara da alhamza abu jafar kenan kasada saba wa lambiya na a'ud ma'a kasada kamar ta cikin suratu sad ma haka yana karanta ta fasakharna na hurri fasakharna na hurriyaha da kuma ta cikin ta cikin antanan da cikin suratul anbiya'i to yana sai yana arrih din sai yana mai da shi jam'i shi wa kenan usila abu jafar to na'ud ma'an kun ga na'a wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi na'a na'a bi janibi na'a shi ke karanta ne kamar da ibnu kasir ke karantawa shine wa ke karantawa ud abu jafar ma'an duka guda biyun da ta nan da kuma ta ina fusilat ne madalla jamil jiddan ma'an khilafuka khilafaka ma'a tafjur lana al-khiffu hummila wa idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila da tafjura lana kaga asalin shi shi ha'un na'am yaqubul hatta tufajjir lana min al-ard yanbu'a a to kafin wannan harafin khalfaka kun gani shi Abu Ja'far yana karanta ne da yin kha'un kasara sai kuma da alifin khilafaka amma asalinsa menene khalfaka asalinsa khalfaka amma shi ne yana karantawa khilafaka ya fita madalla hatta tafjuru lana min al-ardi yanbu'a shi asalin sa tufajjira ne amma anan fasha dayiba durra ka afwan tafjura ne ya fita suratul kahfi na'am wa tazwaru huz waksir biwarqikin biwarqin biwarqika sumrihi بضميت وفتح نتل يا ثمر إذ حلا wanda ya masa ishara da ha'un na huz shine abu yaqub al-hadrami yana karanta wa ta hanyar daura zayun da tashdidin ra'un tazwarru kamar yadda ya kama haka wa tara ash-shamsa idha tala'at tazwarru idha tala'at tazwarru تزور عن كهفهم ya fita masha Allah to kaga inda ya kama ne a cikin baiti haka zamu rike kira'a bi iskani zai wa tashdidir wa tashdidur ra wa ksir bi waqikum kasmurhi bi dhammai tawa ta'ud ruwais shike karantawa biwariƙikum wariƙikum sai mara'un din kasra sannan kuma unzuru ila sumurihi asalin sa to shi anan yana karantawa tunda ce mana ka sumurihi bi dhammai tawa unzuru ila wannan wa kana lahu samarun a'a ba wannan bane to bisamarihi e wa uhida bisamarihi to yanzu zai karanta bisamurihi ne وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه وأحيط بثمره فتحة نويا فتحة نتلويا كو فتحة تلويا sannan wanda ya musu ishara da alhamzan nan na abu ja'far da kuma ya'un shine raw haka ne to su biyu suna ma mimun din fata ai na fi yin dhamma ne ko thumurihi to kaga nan shi samarihi ke karanta kaga khalafa aslahu shi wani abu jafar sai kuma raw shi ma khalafa aslahu thumurun na'am abu jafar ba eh asalin sa nafi'u ne eh sosai haka yake abu jafar asalin sa nafi'u yaqub al-hadrami asalin sa abu amr al-basri ko kuma kira'an tana da alaka ne da abu amr al-basri sannan khalaf kuma hamza insha Allah to thumrun idhala wanda islam ya musu ishara da al-hamza na id da kuma hala ha'un su suna kaga abu jafar da yaqub al-hadrami suna karantawa da yimma sa'un fataha da mimun وكان له ثمر فقال ثمر فقال haka suke karantawa rabita wa madduka lakin bari dai mun bari dai tunda mun kusa wa madduka lakin na ala tib nusayyirul jibala ka hafsil haƙƙu bil khabdi hullila to faɗin Allah malaikin sarki lakinnahu Allahu rabbi to lakin din nan idan ka so tsayawa zaka isbatin alif din halatal wasli lakinnahu Allahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahada lakinna huwa huwa Allahu rabbi shine wa maduka maduka lakinna alatib mai alhamza Abu Jafar da Ta'un Ruwais kenan ya bita nusayyirul jibala ka hafsin ka hafsin sannan kuma nusayyirul jibala yana karanta kamar yadda imam hafsu ke karantawa sai kuma alhaku bil khabdi hunalika alwilayatu lahil haqqi ka karanta da da yin jarra kullu hullila shine wani yaqub al hadrami haun ya bita wa kuntu ftahash wa kuntu ftahash hadna wa hamiyatin wa dham mata qubulan udiya yaqulu fakammila wanda ya masu ishara da alifun alhamza kenan ko na udi wa kuntu wa kuntu ta wa kuntu ta hashhadna wa hamiyatin wa dham mata qabulan ud shine Abu Ja'far ko yana karanta shi amala Abu Ja'far وما كنت متخذ المضلين عضدا ينزو افتح كما تاون فتحه خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وما كنت متخذ المضلين عضدا وما كنت eh sosai kuwa sai ma ashhadtukum khalqa samawati yanzu ma ashhadnakum khalqa samawati ashhadna kamar yadda ya karanta haka mun gani sannan kuma ila ainin hamiatin to sai karanta ainin hamiyatin kun gani hamiya sannan kuma zamma mata kubula duk inda ka sami kubula to sai ka mishi zamma watan kai kafin din da ba'un din kai musu zamma duka auya na e ka san kibala ne to yanzu duka musu zamma da kafin da ba'un kubula kubula eh kubula ya fita ko shi ne mata ƙubula udiya shi abu jafar da kuma beni to ya gama da nan sai ce wa ya afuwan ya yaqulu fakammila sannan kuma wa yaqulu nadu shi wa yawma yaqulu nadu wa yawma yaqulu nadu shuraka'iya to kaga wannan yaqulu din nan an karanta shi da ga'ib kaga asalin sa mene wa yawma naqulu shi kuma nan wa yawma yaqulu ne asalin sa naqulu ya fita fakammila wanda musu ishara da ya'un ruwais kenan da kuma fa'un ina mata ƙubulan udiya ko ya ƙulu fa kammila afuwan fa'un ko a tonin kuskure ne suka nina sun samu ramzi ne kuskure ne ma bari in gyara shi alhamdulillah haka ne ramzi ne da khalaf ne shi kadai kawai wa yawma wa yawma yaqulu nadu shuraka'i zaki yata yasmu kullu yubdil khiffa hud jaza'uka habsin dumma saddain huwila sannan kuma wanda ya masa ishara da ya'ur ruwais yana karantawa nafsan asalinsa zakiya ne zakiya shi kuma ne na karantawa nafsan zakiya ne zakiya yubdil khif khud asarab kullu yubdil sannan dukkan yubdil na cikin alkur'ani kamar asarabuna an yubdila na an yubaddila na kaga asalin shi yubaddila ne amma shi na karantawa ne yubdila ya bita sai jaza'u asarabuhu asarabuna an yubdila lana khairan minha duka takhfifi ke da cikin alqur'ani falahu jaza'an alhusna to ka habsun yana karanta ne kamar yadda imam habs kaga asalin shi falahu jaza'ul husna ba tanwini amma na falahu jaza'an alhusna da tanwini dhumma suddaini sannan kuma suddaini yana yin ma sinu din shadda guda biyu bainas suddaini wa bainahum sudda sudda sinin ina mace yana mata zama guda biyu duka wanda ya masa ishara da ha'un ko shi ke da waɗannan haruffan guda na guda biyu kenan ko wancan hut shi ne ma dai har ila yau yubdila ɗin nan shi ne har ila yau kasaddan huna atu bil maddi wa fakhirun wa anhu famasta'u yukhaffafu faqbala na'am e wanda ya masa ishara ka saddin huna atuni wanda ya masa ishara da fa'un bilmaddi fa'un shine khalab ko yana karantawa qala atuni ufrig alayhi kitra ka saddin ka saddan huna atuni bilmaddi da madda kun ga ya kawo kalmar da madda kuma sai bayani ko to ya asalin sa yake karanta nan radda mana'tu ne radda mana'tu ne ba madda asalin sa yi shi kuwa nan radda man radda mana radda man radda man atu ne asalin sa radda ma'tu radda mana'tu ne bai madda eh bai madda eh a farkon aya ne atuni ufrigali eh bai nan ba aya bace eh ba aya bace cikin aya ne a ai mun gama da wancan saddan ko yace ka hafsin dumma saddaini huwila ka saddan wato ma'ana bainar suddaini sai mene kuma wajala bainakuma sadda e watan suddaini ka saddin kira'an su iri ɗaya ne sudda suddaini yayi masha Allah to sai atuni ufriq alayhi kitra sai karanta da madda atuni wa an fa famasta'u to kun ga shi imam hamza yana karanta ne famasta'u famasta'u sinun sakina ce sannan kuma ta'u din nan mushaddada ce to ai shine wa'in suke suke sukan imamu kiran imamu hamza cewa an samu iltiqa usakinaini imamu sayyidi a cikin aliktira fi usulin nahu ya musu kaca-kaca tun da kira ta zo mutawatira mai kuma na suka to shine yanzu shi yake son yi nuna mana wa anhu an karbo daga shi malam khalaf famasta'u yukhaffafu yana yin takhfifin ta'un ba shadda a gurin kaga shi ba samu iltiqa'u sakinai na wannan shi ba faqbala ka karba mun ban nan ko to an Allah kai mu ka dawo sai mu zo mu ci gaba da suratu maryam insha Allah ku duba a kira'an hamza shi tasa kira'an ga inda yake karantawa nan famas kaga sinu nan saki na ce ta'un kuma tana da shadda ba samu iltika wasu saki ne ba? nan ko ga sinin saki na ta'un nan tunda mu shadda ce ai ya nuna ibara ce an harfai ne to kaga saki na sun hadu to shi ne ke son nuna maka kalab anan min tariqid durra shi bai yin shadda ga ta'un kaga babu kaga sakin anan ɗaya ne kawai sun din kamar yadda kika karanta a hafsu famas ta'u auke auke wannan famas to famas to famas to zaka kaddara cewa akwai wani bawo din tana da shadda shi yasa sai kai karanto da sauri mu shaddada famas to na'am a a baka shan jita ba famasto ka gane wajen furucin ne za ka kawo shi mushaddada kuma shi ne a cikin shatubiya kiran hamza ne ko a nan mamun yi ba har kaɗan shi ma da shi a baya kucin ko? alhamdulillah eh to yanzu wannan yana son yi nuna maka shi imamu khalaf takribi ke yi bai shadda famas ta'u kamar yadda hafsu ke karanta ya bi da to Allah ya ƙara fahimtar da mu alaikum salamatullah na'am eh a sudda sudda ne ke karanta shi ka gane shi sudda yake karanta ba saddai ne ba أن تجعل بيننا وبينهم سدا سدا كمان كما بين السدين سدين سدين سين دين yana mishi yana yana mata dhamma anan dhamma suddaini huwila kasaddan wato yana son yana maka kamar yadda kake yin zamma ga sinin suddaini haka ma sadda shi ma kama sinin zamman sinin din kama sinin zamma sai mu tashi insha Allah sun ta'ala suratul maryam in Allah yadda abinda Allah ya bamu iko makaranta daidai Allah ya bamu ikon dabbakawa tare da lada wanda ne kuskure Allah shi yasa muna fahimta ya kuma bamu ikon gyara subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walaikun salatullah